بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سد جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أجرم أو أظلم وأعوذ بك من أن أوصال من تاجي إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمشوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى muna cikin babin haji ko? za mu tashi a walbalagu ifa'u ma yunfiquhu bad'an wa audan bil urfi wa fi hadiyin wa fidyatin lam yata'ammad mujibahuma wannan shine hakikanin ijara balagiya ijara balagiya shine balag din dama mun ce ijara kala uku ne ko akwai madumuna ko akwai kuma balagiya akwai kuma me ɗaya muka ce ju'ala yawwa yawwa wanda za a yi ju'uli to shi ijara balagiya shine i'ifa'u bayar da ma yunfiquhu abin da zai ciyar da wanda aka suhurta je aikin haji din a bashi abin da zai yi ɗawainiya bad'an wa audan tun daga farkon tafiyan shi har ya gama ya dawo gidan shi wannan kuɗi da za a bashi za a bashi kuɗi ne amana in ijara balagiya ɗin ne ga nan za mu baka miliyan biyu misali tun daga nan duk abin da za ka yi na ɗawainiya na cinka da shanka an suturanka ta mutu ka yi da sauran kuɗin moto da kuɗin komai tun daga nan har ka je makka har ka gama aikin haji har ka dawo idan ka dawo abin da ya saura ka dawo da shi magada su raba abinsu abin da ya gaza kuma ka dawo sai a cika ma wannan shine ijara balagiya alal balak kawai abin da ya saura a cika mar abin da kuma ainihin ya ya ya ya, ya ragu ya dawo da shi kuma bil urfi cin shi da shan shi da ɗawainiyan fa bil urfi na abin da aka sani a shari'a shine bil ma'ruf ba zai barna ba ba zai koro ba kuma wannan urfin ba wai za mu gwada da ainihin halin wanda ya sa amar ba ne za mu gwada da halin wanda zai je aikin hajin ne misali kai a gari kana zaune a gari kullum da safe kana cin ɗan wake da rana ka ci garau garau da daddare a ma tuwon gero kawai ka samu kuɗin banza kawai zubo min akwai farfesu ɗaya zubo akwai ainihin kaza zubo akwai me da haka kai ta lalatar da kuɗin to dole sai ka biya iya abin da aka sani wanda a matsayinka da kuɗinka ne abin da za ka yi wa kanka iya wannan za ka ɗauka ba barna wa fi hadin sannan kuma za a haɗa da abin da zai hadaya wa fidiyatin da kuma fidiya amma lam ya ta'ammad mujibahuma idan bai ganganta abin da ya wajabta su ba misali a cikin kuɗin idan hadaya ya kama tunda akwai abubuwan da mutum ya aikata aikin haji zai hadaya idan ba da gangan ya yi dalilin yin abun ba sai mu ce a cikin kuɗin zai ɗauka ya hadayan haka nan idan fidiya ma ya kama shi ko rashin lafiya ko wani dalili ya sa fidiya ya kama in dai ba da gangan ya jefa kanshi a wannan fidiyan ba shi ma duk a cikin wannan kuɗin zai ɗauka yi waruji a alaihi bisarafi za a komo kanshi ya biya bisarafi idan ya yi ɓarna sai muka ce lokacin da ya tafi ɗin wannan abin ai da an bar shi ma yana gani ana ji in ya sa in ya a bar shi ya bi ba yawwa eh a bar shi tun da ina jin ai jama'a suna ji tun da ana ji a bari kai wani yana ce baya ya ce wani baya ji to ku san to mana ga guri a gaba gaban nan ana ji al'aksu yace in an yi wannan din ba sa ji yo eh to ka ji shi aka sun raman mun gane waruji a alaihi bi sarafi za a komo wajen wanda ya karbi kuɗi amana zai je ya yi ainihin aikin haji ijara balagiya sai ya yi barna to yanzu za a lissafa kaf abin da ya barna can sai ya biya ya zo mu muna ganin dai wannan aikin ba zai wuce ya ci dubu ɗari takwas ba kawai da ya zo da bil sai ga miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ni kam wannan abin ya haka ya zama haka sime sime ka ci sai fara lissafin su farfesu su waye waye ɗari kaza ma da yaje ya shiga mota mai AC ya yi waye waye me duk za a yi lissafi inda yake farfesu ya mu ce karyawa kai eh anan me kake ci dan wake nawa ne kudin dan wake naira talatin kudin farfesu ɗari biyu da hamsin mu ce to ana binka naira ɗari biyu da hamsin za mu saki haka nan haka nan duk za a yi lissafin barna barna barna da yi ɗin duk su ya biya kuma tun da fari dawon za a gaya mar amana ba barna abin da ka saba ci shi za ka ci yawwa shine balle kuma a ce wai da ya tashi dawowa ya sayi irin tsaraba din nan ya kawo iyalan shi wannan tsaraban shi ma sai ya biya ba siyan tsaraba wastamarra in faraga idan kuɗin ya ƙare yana cikin yin aiki to wastamarra ya ci gaba ya gama in ya dawo za a yi lissafin abin da ya gaza a biya shi. Au harama wa mariba ko kuma ya ɗauki haraman sai ya yi rashin lafiya. A cikin ijara balagiya ya yi harama sai ya yi rashin lafiya. To yanzu ya ci gaba in dai ba an ayyana shekaran ba ne, ma'ana ya ci gaba da wannan ainihin haraman nashi zuwa ko shekara na gaba in aikin ya kuɓuce mai. wa in ba a qablahu amma idan kuɗin ya ɓata kafin ma ya je ɗauki harama ya fita an ba shi ijara balagiya kafin ya ɗauki harama sai kuɗi aka sace ko kuɗi ya zube ko ya ɓata in dai har ya tabbatar da kuɗin ya ɓata kafin ya ɗauki harama to shikenan raja'a ya dawo ya dawo gida shikenan ijara ya ɓaci tunda kuɗi ya riga ya hallaka ba zai biya kuɗi ba kuma aikin haji shikenan Allah bai kaddara za a yi ba shikenan wa illa idan kuma ba'adal ihrami ne fa ba ya ce qablahu ba qabla ihram wa illa idan bayan ya dauki harama ne ya fara aiki sai aka sace kuɗi ko kuɗi ya bata to yanzu ya ci gaba ya lallaba ko da kuɗin bashi ko yana da wani dan kuɗin shi a sai ko ma ya je ya ci gaba yana lissafi idan ya gama ya dawo fa nafaqatuhu ala ajrihi yanzu wannan nafakan da ya yi ɗawainiyan da ya yi daga ɓatan wannan kuɗin zuwa ci gaban da aka ce ya ɗin in ya gama ya dawo lissafin da ya kawo ɗin ala ajirihi yana kan wanda ya ɗauke shi ya je wannan aikin shi zai biya magada ba ruwansu me yasa haka ba kila me ya ci gawayi aka ce to ana akwai kiwon akwai abin da ya ci gawayi dama mun ce ijara madmuniya an gabatar da shi an fifita shi akan ijara balagiya saboda madumuniya in an riga an ba mutum kudin ba ruwanmu da ya bata dole je to kai wanda ka surce shi din bayan mai mutuwa ya yi wasiya da ya yi wasiya ya ce a ji amin haji kaga shi bai ce balagi ya ko madumuna ba kai sai da ka tashi sai ka surce ni alal bala kawai ka ƙi ka surce shi a bisa ijara madumuna sai ka surce shi ijara balagiya kaga kai ka janyo wannan matsala saboda haka idan kuɗi ya bata bayan ya yi harama ya ci gaba in ya dawo kai za ka biya saboda me saboda me yasa baka hali baka surci wanda zai je madumuna ba ka surci wanda ya je balagiya shi yasa zamu ce kai za ka biya illa me illa an yusiya bil balagi sai dai idan dama shi mamacin ne ya ce idan an zo biyan ijara din a biya ijara alal balag mun gane kaga wannan wasiyarsa ce ka zartar ba gaban kanka kai ba kai ainihin ajir din to yanzu a nan idan kuɗi ya bata bayan ya yi harma yana aiki ya ci gaba in ya gama ya dawo fafi baki ya ci sulusi a cikin sauran sulusin dama ai shi aikin ma in sulusi zai iya ɗauka ne to yanzu idan aka ɗauki kuɗin aka ba wanda zai je alal balak ɗin in akwai sauran kuɗin sulusi da aka bari to yanzu idan matsalar nan ta faru ya dawo a cikin wannan kudin sulusin za a ɗauka a cika mar ina jin mun fahimta walau kusima kaca to in fa an raba gadan fa yace walau kusima ko an raba gadan dama ai ana ana cewa an yanka ta tashi ana yankawa ta tashi wani lokaci za a iya raban gado bayan an raba gadon kaf daga baya kuma wani abu ya faru a ce a zo a fasa wannan raban ko kuma a ce wani kawo wani kawo a har hada a sallami wannan abin da ya faru misali mutum ne bayan an raba eh bayan an raba gado sai aka ji labari ana bin shi bashi ga hujjoji an yanka ta ta yi dole sai an fasa rabon gadon an biya bashi dan Allah ya ce me min badi wasiyati yusi biya audai saboda haka sai an fasa an kakkarbo an biya wannan bashin ko kuma bayan an raba gado sai ga wani magajin da ba a san da shi ba ya bayyana an raba gado mutumin nan ya mutu ya bar naira miliyan ɗari ‘ya'yansa dama goma ne maza mamarsu ta riga uban mutuwa ba shi da kawa sai su kaga kuɗi ya raba kan shi miliyan goma goma shikenan an raba kowa ya zama miliyoniya kawai sai ga wasu yara guda biyar daga banki da mutanen garin ba suna zuwa banki kasuwanci ba kawai sai ga su sun zo suka yi ta kuka baban ya sai da aka gama juyayi sai suka ce kuma an ci an raba gado kwarai an raba gado me kuke zo suka ce gadon mu mu ma ai ƴaƴansa ne suka kawo hujjoji ga saidi abdallah ga saidi usman ga waye tare suka je da baban mu kai ba suka ce kwarai dama muna gudun magana ne kar ku ce za mu zalunce ku tun da yara sun zo mu ne shaida akan ƴaƴansa ne shi an yanka ta tashi
za su kawo kenan eh dole ko su kakkawo ko a buga lissafi ko su kakkawo ko a buga lissafi zai mu buga mu ce to kaddara wa'annan yaran in sun shiga gado da ba mun raba muku miliyan goma goma ba in sun shiga gado duk da su din kudin zai zama nawa nawa misali ta ce ai zai koma miliyan bakwai bakwai misali sai mu ce to kowa ya ka miliyan uku uku in kun ka uku uku kaga an haɗa na yaran sai a sallame su hakanan to wannan ma bayan kun raba gado wanda aka ba wa kuɗi ya je hajjin balagiya dama babun ku ya ce kuma kuɗi ya bace bayan yana cikin aiki ciko ya biyo na dubu ɗari bakwai sai a ce to an fasa wannan rabon sai kun kawo wannan kuɗin ko ku yi wa kanku kuɗi ku haɗa ku biya ko a rusa rabon sai an cire wannan sannan a sake sabon rabo. shi ne walau usma na?
Ba ba da hakuri ne.
hakuri shi ba fakiri ya yi hakuri bayan baban ku ya je wa ɗawainiya shi ba bai da bai da bari ba a cikin wannan abin kawai sai abin da ya ci ya sha ba kira me ya ci gawayi wa ajza in qaddima ala ami sharti ya isar idan aka gabatar da aikin a bisa shekaran da aka yi sharadin shi mamaci ya ce in ya mutu a ɗauki kuɗi a je a mar haji amma sai shekaran 2020 ake cewa shekaran da muka tinkara ko 2020 shine ba shekara ta 2020 sai kawai sai da aka ba da kuɗin wanda aka bawa tun 2018 sai je aikin hajjin kaga ya gabatar shekaran da aka ce je yi kafin wannan shekaran sai je yi shikenan hajjin yayi kamar bashi ne da aka yi sharaɗin lokaci kaza za a biya kan lokacin ya ka zo aka biya za mu ce biyan bashi yayi kaga mafhumin maganar shine dama ya ce yana maganar mafhumin shar'i ko to mafhumin maganar shine da za a jinkirtar in dai shekaran muayyani ne sai mu ce bai ba yanzu misali mutumin da ya ce a je a mun aikin hajji a 2018 sai aka jinkirta 2018 din ba a je ba sai mu ce wannan ijaran ya ɓaci ko da an je an yi a baya bai yi ba an saba sai dai kuɗi ya zama na gado au taraka ziyarata ko kuma mutumin da aka ba wa kuɗi ya je aikin hajjin an yi da shi har ziyarar madina zai je ziyarci ma'aiki da ya je aikin hajjin kawai sai ya ki zuwa ziyarar ya dawo to yanzu a nan za mu ce aikin hajjin da ya je ya yi ya yi kasancewar rashin ziyara bai ɓata aikin ba amma waru ji a biki ha za a komo ya biya gwargwadon kuɗin zuwa madina ɗin ba ka je ka yake haje ka ki zuwa Madina eh ba ruwanmu da me yasa ka ki zuwa zamu ce kawai yanzu a lissafi ka kawo kudin zuwa Madina an karbi wannan kudin sai a zuba a gado a raba ya je ba ya ya riga ya yi hajin aiki ya riga ya yi shine wurja bi qistiya aw khalafa ifradan li ghairihi ko kuma ya saba ifradi da aka yi da shi ya aikata wani shi ka san aikin haji kala uku ne mun yi basi ma zai iya zama hudu akwai aiki da ake cewa ifradi akwai tamattu'i akwai kirani akwai kuma ana cewa irdafi amma shi ma irdafi kamar kirani ne ifradi tun farko in mutum ya je miƙati ya ɗauki harama da aikin haji kadai ya je ya gama aikin a matsayin haji kadai wannan shine ifradi tamattu'i kuma in mutum ya je miƙati a lokacin watannin aikin hajjin sai ya yi niyan umra in ya yi niyan umra ya je ya aikin umra kaf yana gama umra sai ya sauke haraman shi ya sa kayan shi na gida ya ci gaba da mu'amala duk abin da aka haramta mai aikin hajji ya halatta gare shi sai lokacin da za a fita mina ranar takwas ga wata sai ya zo ko a gidan shi ko a cikin harami ya yi wanka ya sake ɗaukan harama shikenan sai ya tafi ya aikin haji kaga ya yi umura ya yi aikin haji a watannin aikin haji shine tamattu'i faman tamatta bil umrati ila al haji fa mustaysira min al hadi akwai kuma kirani shi kirani lokacin da mutum ya zo zai ɗauki haraman zai yi niyyan umra da haji gaba ɗaya zai haɗa umra da haji shine kiran ɗin ya haɗa su idan ya zo ya yi ɗawabi wannan ɗawabin shine na umra shine in ya zo ya yi ƙudum shikenan idan ya je ya gama tsayuwan arfa ya dawo lokacin da zai yi ɗawaful ifada wannan ɗawaful ifada shine na umra shine na haji hakan ya je ya safa da maroma wannan sa'in da yake shine na umra shine na haji aikin umran ya shige cikin aikin hajin wannan shine kiran akwai kuma irdaf shi irdaf da fari mutum ya ɗauki niyan umra ne a miƙaci ya kama hanya ko kan ya fara ɗawafi ko yana cikin ɗawafi bai dai gama ɗawafin ba sai ya canza shawara ya ce kai bari in ɗaura hajina akan umran nan shi ne irdafi ba goyo kenan ba ya goye hajin akan umran shi ma sai mu ce aikin umran ya shige cikin aikin hajin wannan ɗawafin da da yake kamar na ainihin umra ne wannan ɗawafin ya koma ɗawaful kudum shi ke ne yanzu dawafin umra da haji sai ran da aka sauko a arfa in ya zo ya yi ainihin dawaful ifada shine na umra shine na haji in ya yi sa'ayi ma shine na umra shine na haji kaga kirani da irdafi dan bambancin kaɗan ne kawai lokacin ɗauka ne to yanzu nan an suhurce shi ma'ana an ɗauke shi hayan ya je ya masa aikin haji ifradi khalafa ifradan kenan sai ya saba ifradi da me ligairihi da wani ifradi me wani ifradi shine kirani ko tamattu shi ifradi aka yi da shi da ya je ɗaukan niyya kawai sai ya ɗauki niyan umra ya je umran sannan lokacin hajji ya sake ɗaukan niyan hajji ya je yi ko kuma da ya zo ɗaukan harma maimakon ya ɗauki ifradi sai ya yi niyan umra da hajji gaba ɗaya mai da shi kirani to shi ma za mu ce hajjin aikin ya yi amma da sharaɗin in lam yashtari tuhul mayyitu idan ba mamacin ne ya sharɗanta amar ifradi ba mu fahimci wancan shi mamaci cewa in ya mutu a ɗauki kuɗi a cikin dukiyar shi a bayar a je amar haji bai ce kirani ko tamattu ko ifradi ba shi wanda zai bayar ɗin ne lokacin da ya zo zai surta sai ya ce ga kuɗi amma ifradi muke so ka yi wa alaji shi kuma da ya je sai ya canza ya tamattu ko ya kirani sai mu ce yayi tunda ba mamacin ne dama ya ce ifradin ba kaga shi ma mafhumu shar'i da mamacin ne yace ifradi sai ya je canza sai mu ce bai ba aha wa illa kaji ba idan mamacin ya sharɗanta ya canza to falla wannan bai yi ba dole da musu da kuɗin su ya je yayi abin da ba shi suke nema ba ka mutamatti'in wannan illa faladin na kan ya ɗaura fa kar kuma yi da shi kan na bayan ka mutamatti'in kamar me tamattu'i ya canza tamattu'in bi kiranin da kirani shi an suhurce shi je ya yi tamattu'i ba haka wani? ka tamattu'in haka ne ka tamattu'in kamar shi an ɗauke shi je aikin haji tamattu'i bi kiranin sai ya canza da kirani lokacin da aka zo suhurtan shi ɗan an ce ga kuɗi ka je kai wa alhaji aikin haji amma tamattu'i za kamar shi kuma da ya je sai ya kirani kaga ya canza au aksi ko kuma aka san haka an bashi kuɗi ya je ya kirani sai mai da shi tamattu'i biyu kenan ba au huma ko kuma ko tamattu'in aka ce masa ko kiranin aka ce masa sai ya canza bi ifradin da ifradi to wannan gaba ɗaya guda hudun bai ba kaga nan karatu hudun tamattu'in bi kiranin kiranun bi tamattu'in tamattu'un bi ifradin kiranun bi ifradin to wannan hudun gaba ɗaya in yayi bai ba me bambancin wannan da wancan na bayan bambanci shine wancan na bayan akwai sharadi na sai in me abin ba shi ya ce a yi ifradi ba kawai wanda zai suruta ne ce a yi amma a wa'annan guda hudun ko da me abun bai ce ga wanda za a yi ba wanda ya surce ka din ne ya ce in ka je tamattu za ka yi sai kai kirani kirani za ka yi kai tamattu tamattu ka mai da shi ifradi ko kirani ka mai da shi ifradi ko da mamacin bai faɗa ba ma aikin bai ba shine bambancin wannan da wancan ku bambanci mun gane au miqatan shurita ko kuma miƙati da aka sharɗanta aka ce gashi za a baka kuɗi ka je ka yi haji amma sharaɗi za ka ɗauki harama a miƙaci kaza shi da ya je sai ya saba miƙacin misali mutumin madina mutumin mutumin mutumin Najeriya ne kaga ai miƙacin shi ba jufa bane da ya ba da ainihin kuɗin sai ya ce amma a zulhulaifa za ka ɗauki harama ba mu yadda ka ɗauki harama a jufa ba to shi kuma da ya je zai ce a miƙa ce ga ɗaya ne sai ya ɗauki harama a jufa ya je aiki sai mu ce aiki bai ba saboda me saboda ya saba ainihin miƙacin da aka yi sharaɗin a nan zai fara shi ma ko me mutuwan ne ya faɗa ko wanda suka surutan ne suka faɗi miƙacin dole in ya saba bai ba to yanzu a nan da muka ce ijaran bai yi ba ya za mu yi wa fusihat kawai za a ɓace ijaran ne ijaran ya ɓaci ya dawo da kuɗin mutane ijara bai ba to idan aka wajen ɓatawa ɗin in ƙuyin al'am idan an ayyana shekaran da zai je ya yi ka sa akwai abin da masu fikin suke cewa mu'ayyani baya karɓan badan to shi mamaci ya ce a 2018 za a je a marhajin shi wanda zai je aikin hajjin an same shi a 2018 din da aka ba shi kudin sai je samu wannan sabanin ba mun ce aikin bai ba to tunda aikin bai ba zai dawo da kuɗi ba in ya dawo da kuɗi kuma dama shekaran muayyani ne ya riga ya wuce shikenan haji ya abin nan ijarar ta ɓaci kuma ba zai yiwu a ijaranci wani a wata shekara ba kuɗi ya zama na gado shine wa fusikat za a ɓata ijaran in uyinal am in an ayyana shekara kaga kenan sharaɗi idan ba a ayyana shekaran ba ijarar ba ta ɓaci ba za a ce kawai wannan ka je kayi wani abun ka ne daban shekara mai zuwa sai ka je kai yadda aka zuce ka mun gane au udima ko aka rasa aikin hajjin an yi wannan ko a balagiya ko a madumuna din an ba shi kuɗi zai je aikin haji sai lokaci ya ƙure bai samu ya je ba ko rashin lafiya ko wani tsare shi aka yi ko wani dalili da ya samu hajin bai yiwu ba to yanzu shi ma za mu ce ijara ya ɓaci kuɗi zai koma na gado in an ayyana shekaran in ba ayyana ba za a bari zuwa wata shekara ya je to ai mun ce in uyin al'am ko ka gairihi kaman wani ayyanawa ko da ba ayyana shekaran ba kenan wa ƙarana in je kirani ya canza wani abu yayi mu fahimci zancen can mun ce da sharaɗin in an ayyana shekaran kaga mafhumu sharɗi in ba ayyana shekaran ba za mu batta zuwa shekara mai zuwa ya je ba za mu ɓata ba ko to amma ko ba ayyana ba shine ka gairihi ka gairil muayyan ko da ba ayyana shekaran ba amma matsalan da aka samu waƙarana ya mai da aikin da aka bashi kirani ne an ce ifradi yayi kirani ko an ce ta matuƙi ya kirani to ko ba ayyana shekaran ba za mu ce ijara ta ɓaci kuma shi kenan dole ya dara kuɗin mutane aw sarabahu li nafsihi ko mutum ya juya ainihin aikin ma kan shi aka zo malam usman muna so a jawo wani aikin haji ya ce a bismillah wallahi zan je ka karbi kuɗi aka je aka yi visa aka yi komai sai da ka je ɗaukan harama kawai je ka fasa wancan ɗin ka juya shi zuwa kanka sai mu ce shi kenan wannan ijara ta ɓaci kanka kai ba e an gama sai a zo a ce to ka kuɗin mutane inda abin da aka sa ka kaje kai din ba shi kaiwa ba na a to me fada ba Allah ya sani ai
malam na amma ajza ma kan shi ta eh eh to in kafin yayi harama ne kawai yana zuwa sai ya canza yayi wa kanshi sai mu ce menene waka alama na wahu amma in bayan yayi harama ma wancan ne daga baya canza shawara ya juya ma kan shi sai mu ce bai yi a su duka ba bai yi a wancan ba bai yi a wannan din ba gaba ɗaya dole ya biya wa ada in tamatta'a mun gane wa ada mutum zai koma ya canza niyya ne in tamatta'a idan tamattu'i yayi ka san shi tamattu'i lokacin ɗaukar haramin ba zancen haji kawai za ka yi niyyan umra ne in ka je ka yi umra ka jira lokacin haji ka je ka yaji ba to an yi da shi yayi ifradi ko an yi da shi yayi kirani kawai da ya je sai ya ɗauki niyan umra zai yi tamattu'i bayan ya ji ya gama umran sannan sai ya ji tsoron Allah ko kuma aka gaya mar karatun fa tun da ifradi aka ce ma ko ainihin kirani wannan tamattu'i da kai fa abun bai yi ba to yanzu tun da mahallu tadaruki bai kauti ba yanzu a ada sai ta ke dawowa miƙati sai ya ɗauki niyan irin yadda aka yi da shin imma ifradin ko kuma kiranin in ya je shi kenan ya yi wancan tamattu'i na umran da ya yi din bai ɓata mar ainihin aiki ba mun gani shine wa'ada in tamatta wahal shin inda ake ainihin tawilani ko kaulani din kenan shin tanfasiku in ita mara an nafsihi fil muayyani idan aikin muayyani ne shekaran an ayyana shi aka ɗauki kuɗi aka ce sharif gashi ka je kai wa alhaji usman aikin hajji yayi wasiya sai ka karɓi kuɗin da ka karɓa da ka je sai ka ce bari in shigar da umrata ba za ka imar ba amma ka ce sai ka fara yau kanka umra sai ka ɗauki niyan umra ka je ka yi umran bayan ka gama umran lokacin haji da ya yi sai ka yi niyya kai wa alhaji aikin haji to wai yanzu yaya wannan abin da ka yi ya yi ko bai yi ba malamai sai suka yi kilafa wasu suka ce tun da dai aikin da aka sa kan aika yi kasancewan kayi wa kanka umra bai ɓata wannan ɗin ba ya yi wasu suka ce a'a ai tun daga nan ɗawainiyan kuɗin shi ka ɗauka ka tafi har makka saboda haka tun daga nan zuwa makkan nan zuwa umran da kai kaga duk kanka kaiwa kawai shi daga maka ne kai niyan haji kuma ka je kamar haji saboda haka ka shiga haƙin shi aiki bai ba mun gane zancen to wannan ainihin kauli kenan au ko kuma kauli na uku suka ce eh a ma'ana illa an yarji alil miƙati fa yurimu anil mayyiti kauli na uku suka ce i aikin hajin duk mutumin da aka biya shi ya je haji ma wani da ya je farewa kanshi umra sannan yayi wa wanan haji aiki bai yi ba sai dai idan da ya gama umran lokacin da zai wa wanan hajin sai da ya koma miƙati ya je ya ɗauko haraman wanan sannan ya zo ya masa hajin sannan za mu ce haji ya yi kaga in ka lura ta ko ina mutum ya fito a nahiyoyi zai shiga garin makka idan tamattu'i zai yi yana zuwa idan ya gama umra kawai yana jiran haji ranar haji in yayi ba ruwan shi da komawa miƙaci kawai a nan cikin makka zai ɗauki harama ya je ya aiki mun gane wannan to mutumin da ya je wa kanshi umra sannan lokacin harama ya yi wa wannan wanda ya sa shin aikin haji kauli na uku kenan suka ce in dai a cikin garin makkan kawai ya ɗauki harama ya je mar haji bai ba sai dai in yana so ya koma miƙati ka ko koma miƙati akwai miƙatocin da suke da nisa yanzu misali kamar zulhulaifa mu kamar miƙatin mu bai da nisa judda da makka ba nisa sosai ko to amma yanzu misali kamar zulhulaifa kaga tsakanin madina da makka akwai tafiyan kusan kilomita 500 ko to amma tsakanin zulhulaifa da madina kilomita goma ne kawai kaga in an ce sai ya koma miƙaji kaga tun daga makan nan sai ya koma zulhulaifa tafiya mai nisa wanda ya kusa kaman ka shiga kano sannan ya ɗauko miƙacin sannan ya zo in yayi haka shi kenan aikin yayi amma in ya zauna a maka ya shanta ke ya ɗauki harama a cikin makan sai mu ce wannan aikin bai yi ba sai ya miyar musu da kuɗinsu mun gane wannan shine ya ce fa yurimu anil anil mayiti fa yujzihi to shine tawilani akai tawili guda biyu wa muniya istinabatu sayyihin fi fardin haka ne an hana na'ibancin mai lafiya mutum lafiyan shi kalau yana da daman ya je haji amma wai ya sa na'ibi ya je mar aikin haji kuma fi fardin a hajin farilla wannan haramun ne an hana kuma bai sauke mar farali ba ko da yayi saboda a shari'a a ibadat akwai abin da baya karɓan niyaba kwata-kwata kamar irin su imani irin su sallah ba sa karɓan niyaba akwai abin da yake karɓan niyaba ɗari bisa ɗari kamar irin su sadaka irin su addu'a suna karɓar niyaba ɗari bisa ɗari yanzu ɗan uwanka lafiyar shi kalau sai ka ɗauki dubu ɗari ka bayar ka ce Allah ya bashi ladan zai ji akawun ɗin shi ko kuma kai mar addu'a kace na yi addu'an nan a maimakon wani Allah ka biya wani bukata wannan yana karɓar niyaba zai yi akwai kuma ayyukan da suna karɓan niyaba a wani lokaci a wani lokaci ba sa karɓan niyaba shine kamar haji haji yana karɓan niyaba in mutum ya rasu haji bai karɓan niyaba idan mutum yana raye da ainihin ran shi da lafiyan shi kalau to kwata-kwata haji baya karɓan niyaba sannan in hajin na farilla ne idan kuma hajin ba na farilla bane na nafila ne ko mai lafiyan ne yasa wani yana karɓan niyaba amma ma alkarara to shine anan yace wa muni a istinabatu sayyihin fi fardin ba fahimci zancen istinabatu sayyihin kuma fi fardin na ibartarwa mai lafiya kaga mara lafiya makaruhi ne amma zai yi na ibartarwa sannan fi fardin a cikin hajin farilla kaga idan hajin nafila ne wannan makaruhi ne kawai zai iya na ibantarwa wai kana lafiyan ka kalau fa ga ka miliyoniya ne kana da karfin ka kana komai in har ka yace zaka je Dubai zaka je China zaka je me haka challenge wallahi ka je kai hajin nan dan ba kai ban ka je dukan ka za su yi haka ne eh to yanzu hajin nan kwana nawa ke ake eh to akwai bizan da ma zaka yi na sati ka je kai a matsayin ka shi sai auna ya ga satin ma harkokin da za su dagure mar in ya je sai ya ce to yanzu abin da za a yi bari in samu wani mana ko Abdullahi ba da ko miliyan biyar ya je min wai shi a ji a sauke mar wannan farajin to bai yi ba lafiyan ka kalau za ka iya sannan ka ɗauki wani ya je ma haji na farilla wannan bai yi ba amma idan ka taɓa yi sai kake so a je a ɗan yi ma aikin haji na lafiya ka samu lada sai ka ɗauki kuɗi ka bayar sai mu ce makaruhi ne amma kuma aikin ya yi makaruhi ne mana makan nan ba ga masu kuɗin ba duk shekara wajen so biyar so da suke zuwa je su yi umra su yi haji ka gane wa illa idan ko ba mai lafiya bane mara lafiya ne ko kuma ba hajin farilla bane hajin nafila ne to kuriha an karanta makaruhi ne amma in ka biya ijarar tayi kuma an je aikin in an yi aikin aikin ma yayi wannan misalin shi kabadi mustaqi'in bihi an ghairihi kamar subhanallah yana da hali yana da komai da ya je zai yi aikin hajjin sai ya fara ma wani shi kafin shi ya yi shi ba bai sauke farali ba yau Allah ya lutufi gashi ya zo zai ɗauki harama da ya zo labbaika kawai sai ya ce ya Allah ni wane na zan yi aikin haji Abdullahi zan yi ko Malam Usman zan yi bai yi wa kanshi ba to yanzu a nan shi ma makaruhi ne abin da ya yi din makaruhi ne amma waka waka alama na wahu abin da ya yi niyan ya auku a can amma makaruhi ne saboda me saboda akwai hadisi na ainihin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje yake yaje zai hajjatul wada kaga ya je da jama'a kiyawa Aisha ma ta rawaito hadisi cewa lokacin da muka je muna ta harama annabi yana ji wani zai harama da umra ta matuyi wani zai harama umra da haji wani zai ifradi ta ce annabi bai kowa inkari ba kowa yayi harama a abin da ya harama a kai sai dai a ƙarshe ne bayan an tafi ya ce wanda ba su da hadaya su mai da haraman su ya zama kaza to amma akwai mutum ɗaya shi da ya zo ana labbaika an umra labbaika kaza labbaika kaza shi da yazo yace labbaika an shubura mata ha annabi yace kai kai kuma shubura mata ce wallahi rasulullahi sadiqul yace kai wa kanka yace ban yi ba ka ji wani irin barin dama hajin da ba taba yin irin shi ba a duniya kuma ba za a ƙara yin irin shi ba hajin da aka je da annabi wanda su sai na ali labari kawai suka ji annabi zai je suka bar abin da suke suka rugo suka zo shi da yazo wani zai wa shine annabi ya ce hujja an nafsika summa an shubra mata kaga ba a hana kai wa wani ba annabi ya ce amma yanzu da ba kai wa kanka ba yanzu yau din kai wa kanka da harama tukuna in ka gama sannan shekara mai zuwa an ka samu dama ka zo kai an shubra mata aha to shine anan yace wa aha yace me ka badi'i mustafi'in bihi an gairihi kaman wanda zai iya ya je ya fara yin aikin hajjin ma wani shi kafin ya yi wa kanshi shi to wannan shi ma yi haka ya aikata makaru wa ijarati nafsi ko mu tsaya nan ne na ga su na da yago da aka tana shi kenan wa ijarati nafsi zan ta shi no aha ya ba mu sa muka ce wa bi baqiyati sulusihi eh idan babu sulusi ba tsare ba ne ba za a koma kan yi wannan